وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير وقال بعض السلف ثلاث آيات مقرونات بثلاث وذكر منها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر الله عز وجل ولقي ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره يطوف بها فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها جزيتها قال لا الله أكبر ما أعظم الحق وما أشد تقصير الخلق ولكن نسأل الله أن يؤاملنا بأفوه ومغفرته إنه جواد كريم إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاهتراب وأولادنا وربينا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام أمة الإسلام بر الوالدين فريضة لازمة وفضيلة جازمة وواجبة حتما حتم لا أضر لأحد في التساهل بها والتهاون بشأنها الدين والشرع والنقل والأقل والمروءة والرحمة بر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يقول أن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أسيا والدعاء لهما أحياء وأمواتا دأب المؤمنين المتقين قال الله عز وجل عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai kowa mai komai amara Allah na abu dahu ubangiji ta'ala ya umarce mu mu bauta masa shi kadai dangane da iyaye kuma mu kyautata musu ina gode wa Allah maɗaukakin sarki ina ƙara gode masa a bisa halitta mu da ya da azurta mu da kuma shiryar da mu da ni'imomi masu yawa wanda ba za su lissafu ba ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ya cika zukatan masu imani da biyayya da rahama da tausayi da jin ƙai Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya ina shaidawa lalle annan Muhammad bawansa ne manzansa ne kuma shine mafi ɗaukaka cikin manzanni saƙon nasa ma shine mafi ɗaukaka cikin saƙonni shine mafifici daga cikin ɗan adam da wani duk wani wanda aka halicce shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da alkur'ani a matsayin littafi abin karantawa kuma shi alkur'ani waraka ne ga wa'azi kuma haske ne da kuma abin da ke rarrabewa ƙarya da gaskiya shi alkur'ani shirya ne ga mutane rahama ne da kuma bayani filla-filla tsira da amincin Allah da albarka su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa waɗanda suka kasance da ni'imar Allah ‘yan uwan juna’ da alkhairi da biyayya da taimako da kasance suka kasance wato masu taimakon juna masu alkhairi a junansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mu bi su da kyautatawa don mu tabbatar da addini da kuma rayuwa mai kyau a cikin wannan duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku bauta masa ku gode masa bisa ni'imomin da ya yi muku na ɓoye da na bayyane, ni'imominsa cikakku a gare ku, da za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku ba ku iya lissafa su ba ku iya kaiwa ƙarshensu ba. Lalle ɗan adam mai yawan zalintar kansa ne mai yawan butulci. Bayan hakkin Allah da ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam, to sai kuma hakkin iyaye da kuma kyautata musu. Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ya samar da shi da bayan babu shi lalle ya cancanta ya gode wa Allah bisa wannan ni'ima. To iyaye sun haife ka sun tarbiyyantar da kai sun kula da sha'anin rayuwarka, sun kula da ɗawainiyarka ba makawa ka gode musu bisa wannan ƙoƙari da suka yi. Lalle hakkin iyaye hakki ne mai girma, kuma Allah maɗaukin sarki ya gwama hakkinsa da hakkin iyaye. Allah maɗaukin sarki ya ce ku bauta wa Allah, kada ku yi tarayya da shi da wani abu, iyayenku biyu ku kyautata musu. A wani waje Allah maɗaukin sarki ya ce, ku zo in karanta muku abin da Ubangijinku ya haramta muku, kada ku yadda ku yi tarayya da Allah, kar ku yi shirka, sannan ku kyautata wa iyayenku. Wani waje Allah maɗaukin sarki ya ce, Ubangiji ya yi umarni, kada a bauta wa kowa sai shi, iyaye biyu kuma a kyautata musu. Allah maɗaukin sarki ya ce, Ya yi wasicci, ya yi umarni ga ɗan Adam, dangane da iyayensu, iyayensa, sun ɗauki cikinsa na rauni bisa rauni suka yaye shi a cikin shekaru biyu saboda haka ka gode wa Allah sannan ka gode wa iyayenka kasancewa a gare ni da makoma take sashin magabata suka ce ayoyi uku a haɗe suke da juna daga ciki muhalli shahidinmu shine biyayya bauta wa Allah da biyayya iyaye wannan a haɗe suke in ka bauta wa Allah to kai biyayya iyayenka wannan a haɗe suke ba a raba su biyu kamar sallah da zakka a haɗe suke ba a raba su duk wanda bai gode wa mahaifansa ba to bai gode wa Allah ba ma Abdullahi dan Umar ya haɗu da wani mutum yana ɗawafi ya goya mahaifiyarsa a baya yana kewayawa da ita yana kewayawa da ita sai wannan dattijo ya ce wa abdullahi ɗan umar tunda ya san sahabin annabi ne ya ce yaya duk wannan ɗawainiyar aikin haji da wahala mahaifiyata a bayana ta yi na biya hakkin uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yace ina nin shi daya na naƙuda baka biya ba nishi ɗaya na naƙuda da ta yi baka biya ba ba abin da kai kai dai ka dage kai ta yi kuma Allahu akbar Allah mai girma yi mamakin girman hakkin iyaye yi mamakin takaitawar yau ‘ya'ya dangane da hakkin iyayensu yi mamaki Allah maɗaukakin sarki sai dai mu roƙe shi yafiya da gafara kai a matsayinka na ɗa sai mahaifinka ya ce je ka saki matarka to ko shawara ba za ka yi ba sai ka je ka rubuta mata takarda ka sake ta daga baya sai ka zo ka ba da haƙuri ka girmama kenan an yi a zamanin annabi abdullahi ɗan umar manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka zo gabansa Abdullahi ɗan Umar, Umar ya ce ɗansa Abdullahi je ka sau matarka, yana son kayansa, sai da suka je wajen annabi manzo Allah ya ce yi biyayya a mahaifinka, sai je ya sake ta, har ya sake ta tana jinin al'ada ma. Sai na Umar ya dawo ya ce, ka je ka ce ya dawo da ita ta yi tsarki in ya so ya sake ta in ya so ya riƙe ta. Sai na Abubakar, da ya ga yadda suka shaƙo da matarsa, sai ya samu ɗan ya ce, je ka sake ta. ko shawara bai yi ba sai je ya sake ta so mahaifa sun fi ƙarfin wato sun wuce sun fi ƙarfin komai a duniya duk yadda kake da gaskiya duk yadda kake da ƙoƙari in mahaifinka ya ce kaza to ka sallama kawai in kana son zaman lafiya in ba ka sallama ba to za ka gamu da bala'ai iri daban-daban duk gaskiyarka in mahaifi ya ce kaza ko mahaifiya ta ce kaza to mi ƙauya ka sallama sai ka futa saboda girman hakkin iyaye ku ga yadda waɗannan sahabban manya-manya sai ba abokin abubakar ne wata rana ya zo ya samu abubakar ya ce kai wannan yaron fa zai halaka ka ce ya dawo da matarsa tukunne ce ya dawo da ita shi kuma kun ga sayidina umar da yake ya yi biyayya sai annabi ya cece shi ya ce in ka so ka riƙe ta in ka so ka sake ta to a ruwayar a ƙarshe dai ya ci gaba da zama da ita amma an lissafa masa wannan a sake to girman hakkin iyaye to yi mamakin yau yadda yara suke bijirewa iyayensu yi mamakin yau yadda wato kake kallon bijirewa a fili dangane da 'ya'ya yi mamakin yadda 'ya'ya suke kasa ɗaukin ɗaukan nauyin iyayensu ba sa iya saya musu abinci yi mamaki ba sa iya gyara musu wajen zama wani mai baiti ya ci gaba da bayani cewa lalle iyaye suna da hakki a kan mu ‘ya'ya bayan hakkin Allah babu wani hakki mai girma irin hakkin iyaye iyayenka sirre ne ka kana yaro ƙarami to sun cancanta ka girmama su har ku rabu da su lafiya kar ka sake ku saba da iyayenka ya ku al'ummar musulmai biyayya a iyaye wajibi ne abu ne da lazimi babu makawa an buga stam ba uzuri wajen sakaci da biyayya a mahaifanka babu walakanta sha'anin iyayenka akan komai na duniya da addini da shari'a da hankali da muru'a cikar mutunci da rahama da, da komai ya tabbatar da biyayya a iyaye biyayya a iyaye tafarki ne na annabawa da manzanni aiki ne na ƙwarai Allah maɗaukin sarki ya hakaito mana dangane da annabi Isa alaihi salam annabi Isa ya ce wa barran bi walidati ni mai biyayya ne a mahaifiyata walam yaj'al li jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni mai taurin kai kuma mai marashin rabo marashin arziki a lahira ba shaqiyi ba annabi yahaya shi ma ɗan gidan annabi zakar annabi yahaya shi ma ya ce wa barran bi walidai Allah ya sanya shi mai biyayya ne a mahaifansa walam yaj'al li jabbaran asiya Allah bai sanya shi jabbari mai taurin kai mai girman kai ba mai sabawa Allah da iyayensa ba kuma iyayenka wajibi ne ka musu addu'a suna raye ko suna mace har sun mutu hakkinsu bai sauka a kanka ba kyautata musu sadar da zumuncin da suka bari zumuncin da baya yiwa sai da su alherin da suke ka ɗora duk abin da suke na kyautatawa ka ɗora ba a ya ɗauke maka ba har sai ka mutu abokanansu iyayenka ne ka girmama su har ‘ya'yan abokanansu ‘yan uwanka ne ka girmama su kuma ka ringa musu addu'a saboda haka yin addu'a a mahaifa ɗabi'a ce ta mummune masu tsoron Allah annabi Nuh ya ce rabbi gifirli Allah ka gafarta min wali walidayya da iyayena walil mu'minina wal mu'minat da mummune maza da mummune mata annabi Ibrahim Khalilur Rahman ya ce rabbi gifirli wali walidayya Allah ka gafarta min ni da iyayena walil mu'minina da mummune maza da mummune mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ya nemi izini a bashi dama ya je ya kai ziyara a mahaifiyarsa Allah ya bashi dama saboda haka iyaye suna da girman haƙƙi lalle kowa ya so ya rabu da iyayensa lafiya kowa kar ya yadda su baran-baran da iyayensa rabuwa da iyayenka lafiya zai sa ka gama da duniya lafiya rashin haka zai sa ka shiga wani halin kaka na kayi halin da ba za ka iya gyarawa ba za ka cize yatsa cize yatsa da babu yadda za ka yi ka gyara inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi